صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما حسد السماء والأرض منذ ولادتي أحسن عليك أول من وقتي حسد السماء والأرض منذ ولادتي أحسن عليك أول من وقتي حسد السماء والأرض منذ ولادتي أحسن عليك أول من وقتي وتساوتا بعد السراب سعادتي سبحان من أسرى به تعظيما وتساوتا بعد السراب سعادتي سبحان من أسرى به تعظيما وتساوتا بعد السراب سعادتي سبحان من أسرى به تعظيما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم Allahu Akbar.
ألا إنها قربة لهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرف قدر سيدنا محمد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
وخصه بالصلاة عليه في القرآن العظيم ثم بدأه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وأمر المؤمنين بذلك في الذكر الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا العزيز الأليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه أولي الفضل الأميم حق قدره ومقداره العظيم آمين.
صلاة تضيء لنا بها جنه الليل البهيم أما بعد ‘Yan uwana musulmi maza da mata masu sauraronmu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu, وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
za da kuma Allahu makfiratan wa faidatan wa rahma, wa taufiƙan wa sitran wa ri'aya. Barkanmu da wannan wata mai albarka, shahrus salatu ala Rasulillah.
صلى الله عليه وسلم.
خليلي إن أردت بلوغ قصدي وإدراك المنى وزوال فقري وترجو أن يكون لك افتخار وتسمو على الثريا برفع قدري فأكثر من صلاتك والسلام على المختار قد بكل فخري idan ba a manta ba tun farkon karatu mun faɗi cewa wannan aya inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ta sauka ne a cikin wannan wata watan sha'ban shi yasa ake kiran watan sharu salati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallama to kuma wannan aya ta zo ne a cikin suratul ahzab suratul ahzab kuma ta zo da bayanai masu girma masu nauyi waɗanda suke nuna girman ƙadarin annabin rahama sallallahu alaihi wasallama to shine muke ta bayanai gwargwado akan waɗannan ayoyi kafin mu sauka akan ayar da take ita ce manufanmu ita ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to aje in ba a manta ba mun tsaya a kan ayar nan da Allah tabaraka ta'ala ke faɗi bismillahir rahmanir rahim turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha
بسم الله الرحمن الرحيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما صدق الله العظيم
Sadakallahul azim. Wato, wannan aya tana gwada mana mu sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da samansa da ƙasansa daidai ne, da gabansa da bayansa daidai ne, da damansa da hagunsa daidai ne. Komai na annabi sallallahu alaihi wasallama bai kama da na wani ba. Hatta maganar da Allah yake da shi ba ta kama da irin maganar da Allah yake da wani ba. Yanzu idan muka lura da wannan ayar turjiman tasha'udin nan ta shafa wata aya ce fa. amma a ƙa'ida na hankali ya kamata a fara kawo ayar tukuna, to sannan sai a kawo ita wannan turji manta shauɗin. Wato ita ce ayar da Allah ke cewa la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakatu yaminuka wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da shi bai halatta ba ka sake auren wata mata akan waɗannan guda taran nan. Bai halatta ba. Daga kansu aure ya ƙare. Saboda ka kakka sake auren wata shikenan sun cika cif-cif a tsaya a haka. Kuma Allah ya tsora masa waɗansu dokoki da sauransu, hatta ku yangi. Allah tabaraka wa ta'ala bai masa umarni a kansu ba. To amma kuma a wannan aya sai Allah ya ce masa turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha'u. Kaga ya kamata waccan ayar ta fara zuwa farko sannan sai wannan ayar ta zo daga baya. to amma dan ka gane mai maganan laisa ka mislihi shay shi ma wanda ake maganan da shi laisa ka mislihi shay sallallahu a cikin irin jinsin sa na halitta shi Allah babu abin da ya kama da shi domin shi ne mahalicci shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan halitta babu wanda ya kama da shi shi annaba halitta ne shi kuma Allah ba halitta ba shi Allah shine mahalicci amma a cikin halittun Allah baki daya babu abin da ya kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ke ce masa na baka zaɓi da can na maka ƙaidi yanzu na maka idlaki da na ɗaure ka amma yanzu na kwance ka na kwance ka ka jingine duk matar da ka ga dama sannan kuma ka janyo duk matar da ka ga dama a cikin matanka ta zo kusa da kai wato ma'ana duk ɗakin da kake so ka shiga na maka umarni ka shiga duk ɗakin da ka ga baka da ra'ayin shiga na baka dama kar ka shiga saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya sani annabi bai da san zuciya shi ya halicce shi shi ya san kayansa yasa yake bashi wannan Allah ta'ala ya bashi zabi in ya so ya raba kwanan aure in bai so ba kar ya raba idan ya so kowane daki ya shiga ya kwana biyu idan ya so kuma duk dakin da ya shiga sai ya yi sati ba kuma mai ce da shi dan me. To jiya mun fassara wannan aya har inda Allah tabaraka ta'ala yake cewa zalika adna an taqarra ayunuhunna wala yahzanna wa yarbayna bima ataitahunna kulluhunna wa man ibtagaita mimman azalta wato bayan Allah tabaraka ta'ala ya gaya masa cewa kai duk yadda kake so wanda kake so ka shiga ɗakin ta ka shiga wanda kuma kaga cewa baka da ra'ayin shiga ɗakin ta na yadda karka shiga amma ka sani cewa na baka zabi wanda kaga kana da kwaɗayin ka shiga ɗakin ta bayan kuma da ka ji baka da ra'ayin shiga yanzu daga ba sai ka ji ra'ayin ka shiga shi ita ma na maka umarni shiga fala junaha alayka babu laifi akan ka babu laifi akan ka zalika kaga wannan yin haka ka shiga ɗakin ta bayan da can ka ji baka da ra'ayin shiga adina shi yafi kusa kusa an taƙarra a yinunna wato ya sanya idanuwansu su samu sanyi zuciyoyinsu su samu sanyi wala ya hazanna kar su samu bakin ciki da bacin rai wayar baina su samu yarda bima ataita hunna da abin da ka basu na kwanan aure kulluhunna baki ɗayansu sai ya ce wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima wannan duka muna kawowa ne domin a san kadari da daraja da martaba irin na wannan annabi wanda yake mai girma sallallahu alaihi wasallama wanda yake abu- irin hukuncin da Allah ta'ala yake bashi baya ba wani idan wani daga cikin muminai yayi aure to wajibinsa ne in yana kwana biyu a ɗakin amarya to wajibi kwana biyu ne a ɗakin uwar gida amma bai isa ya canza ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ikon da zai sati guda a ɗakin matarsa guda in ya koma wani ɗaki in ya so ya kwana uku in ya shiga wani ɗakin in ya so ya kwana biyu in ya so kuma ya sati biyu bai shiga wani ɗakin ba ba mai ce da shi dan me dan akwai sai da sauda jiya mun kawo bayaninta ita da ta ga abin ya zama haka har ta kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ma zai sallame ta sai ta ce ya rasulullahi ka rufa mun asiri kar ka sake ni ka bar ni ina so ranar alkiyama ma in tashi tare da kai kuma in zama daga cikin matanka na aljanna amma kwana na na aure na yafe na ba wa Aisha saboda haka idan annabi yana yin kwana biyu a ɗakin sai da Aisha ya kwana biyu ɗakin sai da Hafsa to in ya shiga ɗakin Aisha kwana hudu zai yi saboda da nata kwanakin biyu da na sai da Saudatu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta masa ya auri mata tara mu kuma ba a ce mu wuce mata hudu ba sannan Allah ta'ala ya halatta masa duk muminar da ta ganshi tana son shi tace ta bashi kanta to ya halatta masa ya aure ta ba sadaki ba wali ba shaidu amma sauran muminai duk matar da tace ta baka kanta sai tace hatta sadaki ma ni zan biya to abinda mumini ya kamata ya ce ban sadakin a hannuna in ta bashi a hannunsa shi kuma sai ya je ya magana da iyayenta sannan sai ya ce ga sadakinta amma ba dama a ce wai a tunda ita ta ce tana so shi ke a ba dama annabi ne kawai yake da wannan sallallahu alaihi wa alihi wasallama to sannan daga cikin ayoyi waɗanda suke nuna girma da daraja da martaba da kusanci zuwa ga Allah suke koyar da ladabi ga muminai shine wannan aya da zamu karanta yanzu bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yuzana lakum بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يوذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يوذي النبي أفيس يستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن توذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيما صدق الله العظيم
صدق الله العظيم wato Allah tabaraka wataala a cikin wannan aya wadda take mai girma yana karantar da mu wajabcin aikata ladabi tare da annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma wannan aya tana karantar da mu wajabcin girmama shi da jin nauyinsa sannan wannan aya tana karantar da mu wajabcin nesata daga barin abin da zai cutar da shi duk abin da in mun aikata zai zama ya cutar da shi to mu kiyaye shi Allah tabaraka wa ta'ala yana shiryar da muminai ya zuwa ga ladabin neman izini da yadda bawa zai idan yana so ya shiga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a so bawa ya shiga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da wani nauyi na wani al'amari yake kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana so muminai su karanci cewa ba ko da yaushe ya kamata su rika fadawa cikin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai lokacin da shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar lokaci tsakaninsa da iyalansa shine ubangiji yake faɗi ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yuzana lakum wato wannan aya ta sauka ne a cikin sha'anin walimar auren saida Zainabu bintu Jashin saida Zainabu bintu Jashin lokacin da ta aure a jiya mun dan faɗi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya walima walimar da bai taɓa yin wata walima irin ta ba a cikin sauran auren matansa. Larabawa ba su taɓa ganin walima da aka ci abinci, aka ci nama, aka sha madara ga dabino irin auren sai da Zainabu bintu Jashin ba. Domin kuwa sai da ta kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina Anas. Ya ce Anas fita duk inda ka ga gungun mumina kira su. Sayyidina Anas ya ce ya ce tun ina kiran mutane goma goma goma goma na da ina kiran ashirin ashirin ashirin na da ina kiran talatin talatin talatin ya ce kai sai da ta kai ina kiran tawaga tawaga zan kira mutane ni kaina ban san adadinsu ba za su shigo afuwajen afuwajen bayan sun ƙare sai wannan tawagar sai ta fita sai in sake shigo da wata tawagar kai har sai da ta kai sai na anas yana gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi da autu hatta ma ajidu ahadan ad'uhu na kira na kira har ta kai yanzu in na fita ma ba na ganin waɗanda zan kira duk sun kare sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to irfa'u da makum tunda mutanen da za a kira sun kare ku dauki abincin ku a fita da shi kuma shikenan an kare to sai mutane suka tafi duk sai aka watse kowa ya tafi sai mutane guda uku suka zauna suna tafira suna tafira suna tafira har fira ne ya tsawo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya basu da ya tashi ya basu sai ya shiga cikin dakunan matansa yana ta leka ya leka wannan daki ya leka wannan kowane daki ya leka ana ta sa masa albarka ana ta yi masa minna barkan mu fa barkan mu da wannan aure Allah ya sanya albarka Allah ya bada zaman lafiya Allah ya kawo zuriya masu albarka barkan mu barkan mu barkan mu suna ta sanya albarka matansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam to bayan ya gama gaggaisa da mata sai ya sake dawowa kuma sai iske waɗannan mutane su uku suna zaune suna fira. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda mutum ne mai yawan kunya sai dan juya haka. To lokacin da zai ga ya juya baya haka ya dan nuna alaman yana so su motsa to sai suka tashi. Sai suka ce Allah ya bada zaman lafiya ya Rasulullah Allah ya bada zaman lafiya Allah ya sanya albarka sai suka wuce. To da suka tafi sai wannan aya ta sauka. Ita ake kira ayatul hijabi wannan aya. ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yuzana lakum ana kiranta ayatul hijabi Anas ibn Malik ne yake cewa fa daraba baini wa bainahu hijab da tsakani na da gida na ba wani hijabi ba wani shamaki daga saukar wannan aya sai ni ma aka shimfida hijabi tsakani na da cikin gida to sai Allah tabaraka taala ya ce amma walakin idza du'itum fadkhulu ban ce kar ku shiga gidan annabi ba kwata kwata amma idan kiran ku aka yi saboda ku ci abinci ko kuma saboda wani abu wani al'amari to ku shiga amma fa iza da imtum daga kun gama cin abincin fantashiru ku watse kowa ya tafi gidansa wala musta'anisina li hadis kada ku shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a halin kasancewar ku masu neman ɗebe kewa da fira da shi alhali iyalansa kuma suna jiran shi kar ku yi haka ko kuma kada ku shiga cikin ɗakunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ku je ku zauna lafiya wallahi mun zo cin abinci ne ai bai gama nuna ba eh za mu jira ne ya nuna kar ku yi haka shine gaira nazirina inahu kar ku zo ku zauna kuna sauraro kuna lura kuna intizarin jiran nunar abincinsa ku ce wai kun zo kun zauna wai kuna jira sai abinci ya nuna a ku bari in ya nuna sai ku zo domin inna zalikum kun ga shiga ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallama a zauna ana jiran abincinsa ya nuna ko kuma a ce wai ana so a ɗebe kewa da shi ana so a yi firar da shi alhali shi ma yana da lokacinsa tsakaninsa da Allah yana da lokacin fira da iyalansa a zo a shiga cikin tsakaninsa da Allah tsakaninsa da iyalansa kana yuzin nabiya yin haka din ya kasance yana cutar da annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi sallama fa yastahi minkum shi ko mutum ne mai yawan kunya ba zai iya cewa ku fita ba li'annahu ashaddu haya'an min al-azra'i fi khidriha amma wallahu la yastahi min al-haq shi ko Allah shi ya halicce ku baya jin kunya kowa saboda haka ba zai ji kunya da faɗa muku gaskiya ba shi yasa ya ce ku fita ku fita ku fita Allah ba zai ji kunya kowa ba idan annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ji kunya bai faɗa muku ku fita ba to shi Allah ba zai ji kunya ba zai ga muku ku fita wai za su altumuhunna mata'an idan kuna so ku tambayi matan annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu to fas'aluhunna min wara'i hijabi ku tambaye su ta bayan shamaki kar ku rika tambayan su gaba da gaba ido da ido zalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna yin hakan shine zai zama mafi tsarkaka daga cikin zuciyarku da kuma zuciyoyin su ummahatul mu'minina wa ma kana lakum an tuzu rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada wannan kuma ta sauka ne akan uyainatu ibnu hisnul fazari shine wanda annabi yana zaune a cikin ɗakin sai da Aisha kawai sai aka ga ya faɗo kawai gwazon kawai ya buɗe labule kawai ya zo shigo ya zauna annabi ce lafiya ba sanin shi ni ba na sallama ni din da zan shiga ba ba na sallama a annabi ce ba ka sallama ce kwarai kuwa shi ni din da zan shiga kawai shiga nake bayan an gama sai manzo Allah ce to madalla me ke tafa da kai yana magana yana kallon Aisha yana magana yana kallon Aisha can sai ce wai amariya na tana da kyau wannan ‘yan gidan waye ne sai manzo Allah ya ce masa wannan ‘yan gidan Abubakar ce, ai matata ce ita ce Aisha. Sai ce ka amma dai tana da kyau. Ya ce wallahi ina da wata mata ta fi wannan kyau, amma ina son wannan inda za ka yi dami canji saboda a lokacin Laraba suna yin haka. Eh Laraba suna yin haka wata ɗabi'a ce tasu suna kiranta menene suke cewa ne badal. Akwai istibdal akwai badal. Istibdal shine idan kana da mata ka daɗe da ita ta tsufa sai ka ji kana son ƙarin aure to za ka iya sakinta. ka musanya ta da wata cikin mutunci amma shi ko badal shine kana da mata ka jima da ita amma kyakkyawa ce sai ka ga wata mata a wurin abokinka bata kai mata ka kyau ba sai ka ce ina da mata ta fi wannan kyau ina so in baka ita kai kuma ka bani taka sai ce mu je in gani in ya je gani ce a kai wannan kam ta fita to shikenan ban ita sai a ba to shine wai sai yake so ya ga annabi wai ai haka wai yana so manzo Allah ya bada Aisha shi kuma ya bada waccan to haka nan kuma akwai cikin sahabbai akwai wanda shi ma ana zaune ana fira sai ke cewa ka Aisha nan tayi Allah Aisha tayi ni fa idan mai gida ya riga ni rasuwa wallahi na aika mu saboda ka Aisha ta wuce kar wanda ya magana akan ta shine Allah tabaraka wa ta'ala yake fadi wa ma kana lakum an tu'zu rasulallahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada bai dace ba gare ku ku mu'minai ku cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shigowa ku zo ku zauna ku tsare shi ku ta jira ba ku aunawa da hankali cewa lokacin tafiya yayi zai gana da iyalansa ko zai gana da ubangijinsa ko kuma ku zo ku zauna kuna jiran abinci ya nuna duk ku daina wannan kar ku cutar da shi sannan kuma ban halatta ba ban yadda ba bayan wafatinsa ku auri ɗaya daga cikin matarsa domin ku iyayenku ne haramun ne ɗa ya auri uwarsa wa azwajuhu ummahatukum matansa iyayenku ne inna zalikum kana inda Allah azima ku sani cewa yin haka a wurin Allah yana da girma kwarai to a cikin wannan aya Allah ta'ala yana nuna mana alfarma da martaba da daraja irin na matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wajabcin girmama su domin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya su ne matansa a lahira shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine uban dukkan muminai to tunda shine uban dukkan muminai to matansa kuwa su ne iyayen dukkan muminai kuma a nan za ka iya gane wani karatu a ƙarƙashin wannan wanda sufayi suke fahimta shi za mu faɗa idan Allah ya sa ka fahimta to in baka fahimta ba ka ban mana kayan mu karkace za ka yi wata magana wato a nan a lura duk mutumin da ya mutu matarsa za ta iya yin aure duk mutumin da ya mutu matarsa za ta iya yin aure me yasa in annabi ya auri mata ko ya rasu ba za ta yi aure ba akwai wani karatu a wurin ba mutuwa bane irin wannan wa alamu anna fikum rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bai yiwa annabi yana nan ku auri matan shi ko da idan ku bai ganin shi da sunan cewa ya rasu an binne shi amma yana nan inda za ka san yana nan sai ka zo karatun tahiya za ka gane oke yana nan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi attayyibatu salawatu lillahi assalamu alaika ba assalamu alaihi ba assalamu alaika to daga nan zaka gane lalle matar safa ta fi karfinka sallallahu alaihi wa alihi wasallama to ƴan uwa waɗannan ayoyi duka da muke kawa sharan fage ne yanzu ne za mu sauka akan ayatul karima wadda ita ce ta ƙarshe bayan waɗannan ayoyi masu girma waɗanda muka ambata waɗanda suke kunshe da fada'il na wannan annabi wanda yake mai girma mai girman daraja mai girman matsayi da martaba kuma wannan aya da zamu karanta tana bayyana kamala cika irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bambancin sa da sauran annabawa shine fadin Allah subhanahu wataala bismillahir rahmanir rahim inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم
sadaqallahu alazim wannan aya wadda take mai girma tana yin bayani ne zuwa ga dalilai waɗanda suka sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu waɗancan khasa'is da fada'il waɗanda muka dinga ambatuwa a baya in ka karanta wannan ayar ayar ce za ta saka gane dalilan da yasa ya samu waɗancan martabobin baki ɗinsu sannan wannan aya ta zo ne domin ta bayyanar mana da cewa sha'anin wannan annabi wanda yake mai girma sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wurin Allah sha'anin baya misaltuwa girmansa ba a iya lissafa shi ba a iya yin bayanin shi domin Allah tabaraka wataala al-kabirul muta'al da sunansa wanda yake jami'i wanda yake ya tattaro dukkan sunayensa baki ɗaya shine Allahu yana salati bisa wannan annabi wanda yake mai girma sallallahu alaihi wa sallam sannan mala'iku baki ɗayansu har da al'alina waɗanda ba a umarce su da su yi wa annabi Adamu sujada ba, su ma baki ɗayansu kakaf suna salati ga wannan annabi wanda yake mai girma sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yana da kyau a nan mu fassara nassin ayar. Mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da godiyar da ta dace da shi wanda ya halicci halitta kuma ya fifita tsakaninsu kuma ya zaɓi wanda ya ga dama a cikinsu ya ba shi abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama ba mai ce da shi dan me. To Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alaihi wa sallam a lokacin da ya ga dama sannan kuma ya ba shi abin da ya ga dama sannan kuma ba mai ce da shi dan me. Idan muka yi duba zuwa ga nassin wannan aya za mu ga cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya danganta aikin salati bisa masoyinsa zuwa ga kansa. farko, na biyu ya biyanta aikin da mala'ikun tsarkinsa, to sannan sai ya ukunta da muminai daga jinsin wato aljanu da mutane, sai ya ce, Inna Allah ku sani cewa Allah wa mala'ikatahu da shi da mala'ikunsa, yusalluna suna yin salati alan nabi bisa ga annabin rahama, sallallahu Alaihi sallama, ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani. sallu alaihi kuma ku rika yin salati gare shi wa sallimu taslima kuma ku sallama masa sallamawa wato salatin Allah tabaraka wataala abu sa masoyinsa ya kasu kaso uku ne kaso na farko shine salatin Allah subhanahu wanda ake kiransa salatun zatiyatun ilahiyatun shine na farko na biyu shine salatin mala'iku waɗanda suke masu girma ala nabina wa alaihi salatu wassalam wadda ake kiranta salatun sifatiyatun asma'iyatun na uku shine salatun muminai daga mutane da aljanu wanda ake kira salatun amriyatun fi'iliyatun ko kace salatun haqqiyun khalqiyun amriyun salatun haqqiyun salatun khalqiyun salatun amriyun lahul amru aw lil haqqi kullul mafatihi ala lahul khalqu wal amru wato fadin Allah subhanahu wataala inna Allaha ya ambaci lafazin jalala lafzul jalalati Allahu bai ambaci wani suna daga cikin sunayensa ba yana da sunaye da dama amma da ya zo ɓangaren salati sai ya ambaci babban sunan wanda shine al-ismul jami'u li baqis sifati wato sifatul kamali wal jalali Allah ta'ala bai gwama aikin salati da wannan suna mai girma ba sai dan ya bayyana mana girman aikin girman aikin kamar mutum ne a cewa ne yana aiki iya ƙarfin shi in mutum ne kenan ce kai wane ai aiki yake iya ƙarfin shi to Allah ba za a gaya masa wannan ba amma da zai mu ce Allah yana yin aikin salati iya ƙarfin shi saboda ne saboda yayi amfani da lafzul jalala lafzul jalala to Allah ya yi haka ne domin ya bayyana mana girman aikin kuma ya bayyana mana girman wannan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shine aljami'u li akmali sifati a cikin wannan aiki shine salatin Allah annabi alayhi salatu wassalam ya samu tajallil kamalul mutlaq shine Allah ke faɗi fa auha ila abdihi ma auha yace alam tara ila rabbika kaifa madda zilla walau sha'a laj'alahu sakinan summa ja'alna ash-shamsa alayhi dalila summa qabadnahu ilaina qabdan yasira shine shi yace ra'aitu وقد مد المهيمن ذله يصلي على عبد على الجهر والنجوى تو wannan suna Allahu shine aljami'u li kulli ma'anil asma'il husna duk sunaye ɗari ba ɗayan nan da ka sani wannan suna Allahu ya tattare su duka suna cikin shi suna cikin shi idan ka ce ya Allah dukka sauran sunayen Rahmanu Rahim Malik Quddus Salam dukka za su amsa in ka kira ya Allahu dukkan sauran sunayen za su amsa na amsu taho kawai babu kakkautawa wa mala'ikatahu to sai Allah tabaraka ta'ala ya ce shi da yake dauke da wannan suna yana yin salati bisa ga wannan annabi wa mala'ikatahu da kuma mala'ikunsa su wane ne alqa'imuna bi amrihi alqadimi waɗanda suke tsaye da bin umarninsa da dadde domin babu wasu da tsakanin Allah da mala'iku salatin mala'iku salatin Allah ne domin ko yana faɗi a cikin haƙƙinsu wa hum bi amrihi ya amalun wa hum bi amrihi ya amalun wa hum bi amrihi ya amalun saboda ka salatin mala'iku salatin Allah ne kawai to yi salluna suna yin salati a matsayin mala'iku an ce ai salatin na mala'iku ne ma'ana suna neman gafara suna neman gafarar Allah bisa ga annabin rahama sallallahu alaihi wasallam wato salati daga Allah ta'ala a bisa masoyinsa sunansa ar-rahmatu war ridwanu wal barakatu wat ta'zimu salati daga wurin mala'iku addu'a'u wa talabul maghfirati salatin mu ko mu'minan mutane da aljanu al-mahabbatu wat ta'zimu alan nabi bisa ga wannan annabi me yasa bai ambaci sunansa bane me yasa bai ambaci sunansa ba inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala muhammad inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala ahmad إن الله وملائكته يصلون على محمود إن الله وملائكته يصلون على المختار إن الله وملائكته يصلون على المصطفى me yasa bai ambaci sunansa mai girma ba domin annabi alaihi salatu wassalam shine annabiyul mutlaqul haqiqi in ka ji ce annabiyu kar ka ce Musa ko Isa shi kadai ne shi kadai ne shi kadai ne wani ba shi ba daga cikin annabawa annabtarsa muƙayyada ce kuma majazi ne domin cewa suna iban annabi ne sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummatansu waɗanda suka shuɗe shi annabi alaihi salatu wassalam shine annabin annaba ga baki ɗayan su shi yasa zaka ji in Allah zai kira shi ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina ya ayyuhan nabiyyu قل لمن في أيديكم يا أيها النبي لم تحرم ما أهل الله لك يا أيها النبي جاهد الكفار يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء النبي أولى بالمؤمنين لقد تاب الله على النبي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إن ذلكم كان يوز النبي يوم لا يخذ الله النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي ya ayu allazina amanu sallu alaihi ai azimuhu ya ku wadanda kuka yi imani kuma ku girmama shi tunda ubangiji mahaliccin kowa da komai ya girmama shi to me ya rage kuma wace ce babarka kai ma girmama shi kawai wato yadda abin yake fa lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mala'iku masu girma ala nabiyina alaihi salatu wassalam suna yin salati bisa ga annabin rahama sallallahu alaihi wasallam da umarnin Allah wanda yake da dadde domin Allah ya yaye musu hijabi sun fahimci wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yin jayayya da zuciyoyinsu a game da sha'anin ubangijinsu to sai Allah ya gwama salatinsu wanda ake kiranta salatu sifatiya da salatin wanda ake kiranta salatu zatiya inna Allah wa mala'ikatahu sai yace yusalluna ala nabi amma muminai na mutane da aljanu saboda su akwai jayayya da zuciya wani lokaci bawa yakan yi jayayya da lamarin Allah subhanahu wata'ala wanda Allah ya tsaida mu akai wani lokaci ka ga mutum ya gafala ya bar abin da aka umarce shi wani lokaci kuma ya sani amma yi jayayya wani lokaci an hana shi yayi to sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya umarci muminan mutane da aljanu da su yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam domin neman tsarki wannan nafsu da take sa ai jayayya ta samu tsarki a samu kusanci to sai ake kiran salatin aljanu da mutane salatun amriyatun fi'iliyatun to sai Allah tabaraka taala sai wa mutane da aljanu umurni da su sallama wa annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa sallimu taslima yani ij'alu mahabbatahu wa hurmatahu fi qulubikum wa la tunazi'u fi ma wahabahu Allah ta'ala lahu min al-karamati wal mu'jizati ku sanya soyayyarsa a zuciyarku ku rika ganin alfarmarsa a cikin zuciyoyinku ku dinga girmama shi kar ku yi jayayya da shi a cikin abin da Allah ya bashi na daga karamomi da mu'jizozi kar ku cuce shi da kowace irin cuta a kan kansa ne ko a cikin iyalansa ne ko iyayensa ne ko matansa ne ko sahabbansa ko addininsa ko littafinsa ko ko jama'arsa kai koma akan menene duk abin da ya shafi annabi ko jaki ne aka ce maka wannan na annabi ne kar ka cuce shi ko dutse ne yanzu misali irin duwatsun maka kar ka kuskura kai kaki ka tofa a jiki in za ka hau kansa kuma ka hau da girmamawa duk abin da ya rataye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka girmama shi saboda tsoron kar ka shiga cikin masu cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya faɗi innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum azaban muhina ku sani cewa waɗannan da suke cutar da Allah da manzansa Allah ya tsine musu duniya da lahira kuma ya tanadi azaba ta wulakanci a gare su yana cewa wallazina yuzuna almu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad tamalu butanan wa isman mubina saboda haka dole ne mu kiyaye duk abin da ya shafi haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shine zamu tabbata masu yin salati a gare shi sannan ya kamata mu faɗi menene ma'anan salati din menene ma'anan salati salati a cikin alqur'ani yana da ma'anoni da yawa akwai ma'anan shi wanda yake al-lugawi akwai ma'anan shi wanda yake al-istilahi wato asalin ma'anan salati a cikin luggan larabci shine addu'a'u shine as-salatu in ka jance as-salatu a lugga ma'ana addu'a'u addu'a'u sannan ma'anan shi a istilahi wato shine al-ibadatu al-ibadatu ma'anan salati a lugga addu'a'u ma'anan salati a istilahi al-ibadatu sai dai addu'a din ta kasu kaso biyu ne akwai du'a'u ibadatin akwai du'a'u mas'alatin me ibada za a sa shi a cikin masu addu'a kamar mai roƙo to shi yasa ake fassara su duka biyun a cikin ma'anan faɗin Allah ud'uni astajib lakum da ibadar da addu'ar duka sun shiga cikin nan ud'uni ku bauta min astajib lakum zan amsa muku ud'uni ku roƙe ni astajib lakum zan amsa muku kila ma'anan shi a ɗi'uni a sitkum, ku yi min biyayya in saka muku, kila kuma ma'anan shi saluni uɗikum, ku roƙe ni sai in baku. Haka nan ma'anan faɗin Allah ujibu da wata da'i iza da ani, da du'a'u ibadatin da du'a'u mas'alatin duk sun shiga nan. Amma abin da yake shine daidai shine mu sani cewa addu'a ta game dukka nau'o'in nan guda biyu bambanci tsakanin sallar da ake sujada da ruku'u da kuma bambanci wato na salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine as-salatu wadda ake yin sujada da ruku'u ana kiranta du'a'u ibadatin as-salatu wadda ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiranta du'a'u mas'alatin shine kawai bambanci amma a rubutu duka ɗaya ne as-salatu sallah as-salatu salati as-salatu wadda ake yin sujada da ruku'u ana kiranta du'a'u ibada as-salatu wadda ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiranta du'a'u mas'alatin shine Allah ke faɗi qul ma ya abu bikum rabbi laula du'a'ukum ai laula annakum tad'unahu wa ta'budunahu tad'unahu wato in ba dan cewa ku kuna kiransa ba wato kuna roƙon Allah shine bis salati was salami ala habibihi ba dan kuna roƙonsa ba ta hanyar salati da aminci a bisa masoyinsa wa ta'budunahu sannan ko kuna bauta masa da ruku'u da sujada wato sallah da salati kenan to da Allah bai kula da ku ba ba dan sallah da salati ba da Allah bai kula da kowa so shine shata yake ta dan sallah da salatul fati dan Allah mata ku yi aure al-hafiz sakhawi ya fitar a cikin littafin sa al-qaulul badi cewa annabi rahma sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalla alayya fa idza sulli alayya in kharaqa al-hijabu wa rufi ad-du'a babu wata addu'a da bawa zai yi sai face tsakaninta da tsakanin sama akwai shamaki ba za ta wuce ba har sai bawa ya yi min salati idan ya yi min salati sai hijabin ya kece sai addu'a ta sama sai a karɓe ta to hakika ya zo a ma'ana na farko ma'anan ma'ana wanda ke allugawi ma'anan salati a lugga ya zo a cikin suratul taubati aya ta ɗari da uku ubangiji tabaraka ta'ala yana cewa bismillahir rahmanir rahim خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم كو إن صلواتك سكن لهم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم
Sadakallahul azim wato ubangiji tabaraka wataala ya ce ka karbi sadaka daga dukiyoyinsu allati arduha alayka shine sulusi kenan wato ɗaya a cikin ukun dukiyarsu ko kuma huzmin amwalihim sadakatan ya zamanto zakka al-mafruba amma damirin yana komawa ne zuwa ga dukkan jama'an musulmi daga sifar wannan sadaka tudahhiruhum biha ka wanke su da ita daga ƙazantar zunubai wato duk zakkar da zaka fitar ana wanke ka ne daga ƙazantar zunubanka kwarai kuwa wato zakkihim biha kuma ka tsarkace su daga kwaɗayin tara dukiya mai haifar da ruwa wanda shi ne mafi girman ƙasanta. Kwaɗayin tara duniya wanda zai janyo mutum ya zama marowaci ga miliyoyin kuɗi an samu amma bai iya bayarwa. In ya ga almajiri ran shi ya ɓaci. To duka ana yin sadaka ne ko kuma ana fitar da zakka ne a bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wanke mu daga ƙazantar zunubai da kuma ƙazantar kwaɗayin tara duniya wanda ke haifar da ruwa wanda shine mafi girman ƙazanta wa salli alaihim daga nan sannan kuma ka yi musu addu'a kaga salati a nan ya zama addu'a inna salataka domin cewa addu'arka sakanun lahum natsuwa ce a gare su inna Allah samin alim sani dai cewa Allah mai ji ne kuma masani sai ya zama to tun daga rannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya kawo sadakarsa ko zakkarsa sai annabi alaihi salatu wasallam sai ya ce Allahumma salli ala ali fulan Allahumma salli ala ali fulan lokacin da Abu Aufa ya zo da nashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma salli ala ali abi Aufa Allahumma salli ala ali abi Aufa to shine ma'ana na farko wanda yake allugawi shine suratul tauba ta kawo anan خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم wannan shine ma'ana na farko wato addu'a addu'a ma'ana na biyu daga cikin ma'anonin salati wato wanda shine ma'anan sallah kenan wadda take a bar sani a shari'a wadda ta shafi aqwalu da af'alu al-makhsusa ta shafi maganganu da wasu ayyuka waɗanda suke keɓantattu wadda ake buɗewa da kabbara harama a cika da sallama. To wannan Allah ta'ala ya yi umarni da kiyaye ta a cikin wurare da yawa a cikin Alkur'ani. Daga ciki, Ubangiji ta baraka ta'ala na faɗi a cikin suratul Baƙara aya ta ɗari biyu da talatin da takwas ya ce bismillahir rahmanir rahim hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم الله أكبر Sadakallahul azim Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku kiyaye abu saba da sallolinku guda biyar a cikin lokutansu, da kyautata su, da sharuɗansu, da rukunansu, da khushu'insu da ladubbansu, kada ku yadda ku shagaltu da sha'awoyin da muka sa muku na mata ko wani wannan, don mun gaya muku zuyina linnasu bi shawati minan nisa'i, kar wannan ya shagaltar da ku daga barin yin sallah. Kada ya shagaltar da ku daga barin yin sallah ko kuma sauran abubuwa na kwaɗayin duniya na neman dukiya ko ‘ya'ya ko sauransu, har ya shagaltar da ku daga barin kiyaye salloli biyar, wasu salatul wusta, da kuma sallan nan ta tsakiya wato sallar la'asar amma a wurin imamu shafi'i, wannan shine zahirin hadisi, ko kuma sallar asubahi ma'ana a wurin imam malik, dan falalar da sallar asubahi take ɗauke da shi, sai imam malik ya ce ai salatul wusta sallar asbahi ce ila waɗansu malamai suka ce ai ita salatul wusta ma babu wanda ya santa duk cikin salloli akwai salatul wusta wasu suka ce Allah ma ya ɓoye ta ne ai kamar yadda ya ɓoye wannan sa'ar ta ranar juma'a duk da dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan yi nuni akan ta yace faltamisuha akhira sa'atin ba'da al-asr bai fito fili ya ce ga yadda abin yake ce faltani suha akhira sa'atin ba'da al-asr wannan ne dalilin da yasa ɗan ɗariƙar tijaniya suke zama bayan la'asar su dinga faɗin la ilaha illallah sai rana ta faɗi ranar juma'a ke wasu kuma suka ce eh, ai lalle an ɓoye salatul wusta ne kamar yadda Allah ya ɓoye daren lailatul qadri wa qumu lillahi qanitina to wannan shine ma'anan salati wato na biyu ita ce as-salatul ma'rufa shar'an ma'anan salati na uku shine al'ibadatu, in ka ce assalatu, kana nufin addu'a'u na farko, idan ka ce assalatu, kana nufin addu'a'u, kana nufin al'ibadatu, kana nufin assalatu al-mafaruda, shar'an. To, a nan ma'ana na ukun nan shi ma ya zo a cikin suratun Nur, aya ta arba'in da ɗaya. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Bismillahir Rahmanir Rahim, ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون صدق الله العظيم
صدق الله العظيم wato Allah tabaraka wataala ce alam tara ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Sallah.
a matsayinka na shugaban kashifai kuma shugaban maftuhai yanzu baka gani ba da idaniyarka ta basira kuma baka gane ba da ilimin nan naka ne yaqini annallaha cewa Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi dukkan halittun da ke sammai da kuma halittun da ke kasai suna tsarkake zatinsa alad dawami halittun nan masu hankali ne ko ko marasa hankali ne suna tsarkake Allah tsarkakewa wanda ke ma'anawi domin dukkan halittan Allah gabaki daya kowace halitta ka duba abinda take so ta sanar da kai shine akwai mai ita Na'am.
duk abin da ka kalla ko baka gane komai ba to wannan halittar tana gaya maka ne akwai wanda ya yi ni wanda shine wajibul wujudi muttasifun bi sifatil kamali muqaddasun an kulli ma la yaliqu bi ulu sha'nihi ko ko ya zama tanzihi ne suke yi hissi da harshe irin na magana akwai harshe irin na zuciya akwai harshe irin na magana sai dai wata halitta tana yin tasbihi ne ma'anawi wata halitta tana yi hissi tana yi ma'anawi amma kuma ba a fahimtar sanda suke yin wannan tasbihin ba a fahimta sai ce wa ɗairu kai hatta tsuntsu da kake gani safate yana kaɗa fukafukansa a saman iska shi ma yana yin tasbihi ga Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum kullun kowane ɗaya daga cikin halittun Allah gabaki ɗaya tun daga kiyashi, tururuwa, sauro, ƙuda, kyankyaso, fara, ƙadangare, kaza, alade, kare, jaki, har zuwa raƙumi, har a dawo sauran abubuwa, waɗanda suke ana ganin su ƙazanta. Ko ba haya kai, ba hayan ma zai tasbihi ga Allah, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi. Ko ba wali kai, zai tasbihi. duk abin da ka sani yana tasbihi kullun kad alima salatahu dukkan halittan Allah baki daya Allah ta'ala ya san addu'a ko tasbihi ko zikiri da wannan halitta da ya halitta take masa da kuma irin khudu'in ta gare shi da tasbihin ta gare shi da zikirin ta gare shi ko kuma kace kullun kad alima fi nafsihi ma yazuru anhu min salati dukkan halitta Allah kowace halitta ta san abin da Allah ya ɗora mata na ibada a cikin zuciyarta da kuma zikirin da aka bata babu halittar da bata yin zikiri babu halittar da bata da wata ibada wadda ita halittar ta san me ibadarta wallahu alimun bima yaf'alun duk abin da halittu suke Allah ya fi kowa sanin menene shi wannan shine ma'anan salati na uku ma'anan salati na biyu addu'a'u, ma'anan salati na uku al'ibadatu, ma'anan salati na hudu addinu. Saboda haka ga lokaci ya fara hararan mu za mu dakata a nan, sai idan Allah ya kai mu zuwa gobe sai mu ɗora daga wannan ma'ana na salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له حقا ولا ند أنت الجهاز لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنسابي أحمد صل وسلم على خير الورى جددا محمد آل أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما وأجابهم غلب الإله قد انتهى وأجابهم غلب الإله قد انتهى وأجابهم غلب الإله قد انتهى لمن حمد حمد الإله أتى بها لمن حمد حمد الإله أتى بها لمن حمد حمد الإله أتى بها صلوا عليه وسلموا تسليما وأطال زجته وكلكه لرفقي وأطال زجته وكلكه لرفقي وأطال زجته وكلكه لرفقي اللهم يزه بذاك المجمعي
Thank you.
الله ميزه بذاك المجمع الله ميزه بذاك المجمع صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما
Hello.